لكن يا فاه شعواء حي لك وقوفي فسيروا أنه قد حيج الجوى جرت جولة يا هاد شعواء حي لك وقوفي فسيروا أنه قد حيج الجوى سيدنا ya jarat jini ishara zuwa cewa wannan baharin shi ne na uku rakuwa ta huce abin da nake nema saboda abin da nake nema bayan mun san baharin na nawa ne muna neman mu san arorarsa guda nawa ne ra ta huce wannan matsayin tun da aroran daga ɗaya ne zuwa hudu daga alif ne ko ba ko jini ko dal ba wanda yake ya huce wannan waga ya tuha tasirin faidalin talat fada ya ka danne ya ta huce ta ma ta huce sai jini na gaba na jawulato shi ko wannan ishara jimin na jawulato ishara zuwa cewa shi baharin nan yana da arurai guda uku aruran wannan baharin uku ne shi ya sa kamar baharin da ya kare ne baharin madid wanda yake da arurai guda uku shi ma wannan yana da arurai uku wancan ma ce bijubi bijubi kulai wannan ma yana da arorai uku kuma rarban ma wannan yana shi ma yana da guda shida ne ne shi ma wannan yana da rarban shida shi aka ishara zuwa gare shi da wawi na jau jau wawun ne ishara ga shida rarban wannan baharin shida ne lamun da tara wannan mulgan ne wa ma hashuhu mulgan don na hura alal kusa to wato arura ta farko ta wannan bahari ita ce arurar da yake ta zo da habin kawai fa'ilun a maimakon fa'ilun ta zo fa'ilun a maimakon fa'ilun ta zo fa'ilun to ita wannan arurar tana da rarrabai guda biyu rarrabi na farko shine wanda yake fa'ilun kamata rarrabinta wanda yake kamata fa'ilun shi ma shi ya nuna zuwa gare shi da yake ya hari ya hari wato ishara zuwa faɗin zuhairu ishara zuwa faɗin zuhairu da yake cewa ya hari la'ur mayannin kundi dahiyatin lam yalqaha suqatun qabli wala maliku ya hari da ya da alibbaki sai kuma ha karami da alibbaki sai ra ya hari la na malif urmayan alif da ra da nini da ya da nu a ra urmayan minkum minkum nini da nini da kafi da nini bidahiyatin da ba da dal da alif da ha babba da ya da takuri bidahiyatin lam yalqaha lam da nini ni a ni a ra sai kuma ya da lam da kafi da ha babba da alif lam yalqaha su gatin sun da wau da kafi da takure kabali kafi da ba da landaya ya ara wala wala maliku ya hari la'ur mayannin kun da dahiyatin lan yalka ha su gatin kabali wala maliku wato harkon kasida ta sa ita ce banar halidu walam ya wuli man taraku wajen wajen kashi ya kan ayyatan salaku shi zuhar yana da wani bawansa sunan bawan ya saru to sai wasu mutane ana ce da su bani sai da ya kama bawan nasa shi ne ya aika musu da wannan kafiya yana cewa su saki bawan nan nasa fa yake magana da shugabansu shi ne harisu ya masa tazmin ya ce ya hari kai hari la'una minkum bi dahiyatin kakka yadda wata musiba ta same ni daga wajenku na mai kaha su katun kabali da wanda yake sarki kafin ni wala maliku ko wani sa'a da wanda yake talaka kafin ni ko sarki bai taba gamuwa da kamata ba ina da bawan na ku ce za ku kama ku rike shi ku san yadda za ku ku aiko min da bawa na shi ne ya hari la'ur mai yannin ku ne jahiyatin na mai kaha su katun kabali wala maliku da suka ji aiko masa da shi sai sake aika musu da wata rayuwa yana zagiyar su ta allam anna sharran nasu hayyun yana dafi diyarihim ya saro ka sani cewa duk duniya ba mutanen banza irin wanda za ka ji ana cewa wai ga ya saro yana wurin su a yake zagiyar su da cewa abin da ya sa suka kasa sako masa shi su ragwaye ne ba sa iya kula da matansu saboda matansu ne suka rike shi shi ne yake taimakon musu yake kula da matansu wani la asbuhu la da dattumuhu wa shawarar mani hatin asbun ru'aru da suka ji haka sai suka ce a kashe shi sai harisu ɗin shugaban su sai ce a in muka kashe shi zagin mu zai ce gaba gani duk abin da ya faɗa kuma sai a ɗauka ko gaskiya ne mu kyale masa bawansa mu aika masa da shi ya ce wato da suka aika masa da shi shi ne yake yaban shi harisu ɗin ran yake yaban harisu daga baya kuma da bayan ya je wajensa yake yaban su duka abin da dai kamar sai da'i kullahum anna yasaran atana gaira makabuli wato wato ya aika yana yaban su to shi da wannan kafiyar kafiyar da ta farko ita wadda baitin nan na shahadin ke cikin ta asali yake cewa duk a waƙoƙin larabawa ba wata waƙa da ta ƙare da kafi da ta kai kanta da ta kai kan wannan ƙasi da ta bani alhalid wa lam yaru liman taraku wa zawwadu kashki ya dan ayyatan salaku to ya hari ya hari la mustafilun يا هارلا مستفعل أرميا فائل من كل ذا مستفعل هية فائل لم ينكها مستفعل سوقة فائل قبلي ولا مستفعل ملك فائل هي فأنا هية إن شيني أرور لا شيء مهبونا فائل maliku kuma shi ne rarbin shi ma ya zo mahabuni an masa habanu maliku fa'ilo maliku fa'ilo ya haishi ya sa wannan da arorin da rarbin da sun zo daya wannan shi ne rarbi na farko na ita wannan arorin tana kuma da rarbi na biyu shi ne za a faɗa a sha'awa'u sha'awa'u ɗin ishara ne zuwa ga wannan masu yi musamman ne ya ta wannan baitin ko ba harafin kira ne shi ya sa harafin ne ya sa sukuni ya ta matsayin al'u ne ko matsayin unadi harifin harisu ne aka yi tarhiminsa yayin saboda kira in an ce za a bi lugatu manyan tazuru sai a ce mabni ne saramma wadda take kanta da aka shafi amma a mahallin nasu ba yake an gina shi bisa amma amma a mahallin nasu ba yake tun da mafulu bihi ne duk munada mafulu bihi ne domin humani biya wa muqaddaru ad'u unadi bi hurufin tuskar yanda sai yadi yake fada domin humani biya wa muqaddaru ad'u unadi mafulu bihi yana daga mafulu munada yana daga mafulu bihi wanda yake wajibi ne a shafe amulinsa a cikin mafulu bihi akwai wanda yake ake shafe adalin sauju ba to dai daga ciki shi ne munada munada ana shafe amilinsa wujuba a wajen mafi yawan malamai wato guda bakwai ne shi na fulu bihi wanda yake wajibi a shafe amilinsa a shafe abin da ya nasarce shi amma guda shida a cikin bakwai akwai ittifaki akan haka ne guda ɗayan shi ne wannan akwai sabani akwai wasu wanda suka ce ai ita yaɗin harafin kiran shi ne aiki shi ne yake nasabata shi ya nasaba amma mafi yawan malamai dai akan cewa tun ini ne shafaffe ko al'u ko unadi to la la wannan ta hani ce la ta hani ce amma a nan hanin ya zo ne wato ta fuskar magazi ba hakiki ba ne saboda ya musu nasiha ne halin da yake musu ya musu nasiha ne cewa nasiha da zan muku kan ku bari musiba ta same mu daga wajen ku wani mai yanko fili ne murari'i wanda yake mabini ne na tuli murabi ne ko ba murabi ba shi wani mayan mabini ne bisa ata saboda ne mutaki da hafifa ta sadu da karshensa na ibrahim kuma mahzufi ne wujuba shi ne ana ana ana na ibrahim minkum minkum ko jari da magana ne hali ne hali ne daga dahiyatin ɗin da dahiyatin kuma jari da magana ne yara ce da urmaya kada a jefe ne da musiba alhali ita musiba daga wajen ku abin da yasa aka hali daga nikira saboda halin ya gabata ya yi daidai da in ka ce fi haka imar rajulu ko kada mawaƙi ne mai yata muhishan dalalu muhishan hali ne daga dalalu ko dai ka dalalun nikira ne saboda halin ya gabata idan ma'atin nikira ya gabace ta to sai a masa lura ne bisa cewa hali ne sai a masa lura ne bisa cewa hali ne daga gare ta shi ya sa minkum din wato a mahallin nasu ba yake hali ne daga dahiyatin din lam yalqaha lam harafi ne na jazma mabni wa sukuni yalqa kuma fi ne muradi majzumi da shafi alifi yalqa ne ta oho yalga ne da ha lamiri ne mazuri sa sufo ne a mahallin nasaba maƙoli da hini su gatun fa'ili ne marfuri wa wato wannan wawun na adafi ne tare da laɗin la la na mu kuma a rufe ne a kan shi su gatun nan dole nan yanka haɗin na a ce mai gashi da shi ya tambaye mahallin jarra take dole na yanka haso da kan ɗaure da lamarin kuma a ce mai ga dahiyatin da shi ya sa a mahallin zara ta ke ita wannan mutum da a wannan laifin da yake nan ko mutum bukatu talakawa kenan yana nufin cewa talakawa ba wani talaka da ya gama da ya taba gamuwa da irin wannan musiba a ce mutum yana da ba'awansa shi kenan kawai a kama a kwace masa yin wala malaku shi yasa a baitin nasa akwai abin da ake kira wato mukabala yan akwai wato akwai dibaki a ciki akwai dibaki tsakanin su kafin da malikun akwai dibaki akwai raduri a ciki to baɗin ta ta'addace ta ta'addace a nan ita ba ta ta'addace saboda shi rama rama yana ta'adda ne da mafuli daya don ana so ya ta'adda ga mafulai biyu sai a mafulin na biyu wato sai a ƙara a ba a ce ramahu bi hajarin ko ma ramahu bisa hannun a wurinsa ta farko da rarrabe na farko wanda shahidinsa shi ne wannan baitin na zuhairu ya hari la ilma minkum bi dahiyatin lam yalqaha sayyidatun qabli wa la malikum to sai kuma rarrabe na biyu na ita ne a rurar wadda take mahabuna ta dakiya ce amma abin da aka mata hablu kawai ba a jatsu ba sai dai hablu da aka aka zo na karshen to shi ne shahidin ya nuna zuwa gare shi da cewa sha'awa'u sha'awa'u wato shara zuwa faɗin mawaƙi da yake cewa قد أشهد الغارة الشعراء تحمله جرداء معروقة اللحيين ترهوب قد قد wannan da aka sani ashhadu ashhadu alhamza alibu alhamza sai shi ne sai ha babba sai bal algarata alib da lan sai gaini sai alib baki sai ga sai takuri kad ashhadu algarata sai albalar kuma sai shin sai aini sai yau sai alif sai alhamza sha'awa'a kar a shaɗu da harkar sha'awa'a ta halilu ne ta da ha ƙarami da nini da lam da nuni ne guda sai kuma ya ara ƙarshen misra'in kenan kar a shaɗu da harkar sha'awa'a ta halilu ne sai jarda'u jarda'u jini da ra sai dal sai alif sai alhamza ma'arukatu nini da aini da ra da wau da kafi da takuri ma'arukatun lihiyaini alif da wato nan da lam guda biyu to sai ha ƙarami sai ya guda biyu sai ni ara sarhubu sarhubu sun gara sai ha ƙarami sai yau sai kuma ba ba guje ilin kada ashadu mustaf ilin قد أشهد مستفعل جارة فاعل شعواءتها شعواءتها مستفعل ميلني فاعل جرداء مع مستفعل روقة فاعل لليوم سر مستفعل حوب فعل فعل وتفاعل أن يكلم amma sai aka mai da shi fa'alu fa'ilu ne fa'ilun aka yi wa kadu shi yasa wannan rarrabi makadu'i kenan a shahidin rarrabi wanda yake makadu'i akwai kasidoji da yawa na larabawa manya wanda yake sun zo a wannan rarrabin za a iya kawo kamar guda goma tun daga zamanin jahiliya zuwa farkon musulunci akwai suna da yawa waƙoƙin larabawa a wannan rarrabin ba wai a wannan baharin kawai ba a'a da wannan rarrabin za a kawo kamar guda goma Mm-hmm. bi ayi akwai waƙoƙi na hausa da yawa da suke a wannan bahar akwai kuma wanda suke a wannan rarrabe akwai wanda yake riga a kawo ko a na zuwa riga wanda yake yare a wannan sai ya fi a rarraben farko ko da wannan na biyun ba riga uku duk da nan masu sai rarrabe a rarraben farko ne ko tun duk da yare lalila na fara to da mu balawa da yara hal arwahu wa biyu لأن الخليل أجدل بينكم فرقة وعلق القلب من أسماء ما علق لكما بان الخليل ولم يعوا لمن تركوا وزودوا كاشتياقا أية سلكوا كما البردة كما أرر من فرقوا أكيتكم البردة ما أرر من فرقوا أكي كما لم يعفد مثل كلام تعالى لم يتل أفعال إتاء أرر من أكيتكم ita ma alar mun farko aka yi ta ko a rarrabe na farko aka yi ta yanzu idan ne rarrabin nata ba fa'alun ba amma ga kasida da aka karanta a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya yaba da ita har yi kyauta wadda an yi ta a wannan rarrabin ne ita ce bayanar su'adu kasidar da wani malami akwai wani malami masanin Allah duk inda ya zauna ba inda za a iya zauna waje ya tashi ya karanta kasidan nan ba ko farkon yanarsa ko karshen yanarsa ko a tsakiyar zama kada mai sha malam me yasa ne wannan yace ai na ga annabi ne annabi yake ce ni a na karanta kasida da ran sai a wannan kasida ne dajiya ce a waje na duk ma wanda yake karanta ta na wani eh duk ma ne karanta ta na wani kaga a kenan a sai kasida sai da take nasura ya farkon ta yake eh ta kalbin yawon matabulu mutayyanin isra'a lam yafda makabulu a to a wannan baharin ne aka yi ta wadda ka ga akwai wanda aka yi na binta malamai da yawa da suka zo daga baya sun yi a wazanin ta saboda ganin karbuwar ta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kamar busiri ya yi tasa wato mu'arara ba na su'adu akwai nasu ahmadu al-harlai irin su shauki da sauransu duk sun yi mu'arara ta shi yasa mu'arara ta tana doya akwai wanda suka yi mata tahamisi akwai wanda suka yi mata tashbihi duk akwai wanda suka yi mata sharri akwai wanda suka yi mata hashiyoyi da sauransu da ita wannan kasida shi yasa kasida sai wadda take mashuriya kenan halitta ta kai aka rubuta a kanta a musamman to amma aka farat ya salat min ahali haddaru ita ma daga wannan وإن سهرا لك أتم الهداة به كأنه ألم في رأسه نار إتنا دقوانا غير بني أولا غير بني قريك وإتنا دقوانا غير بني قريك قريتك أنسان بي سيرانا tsara guda ta gaske to wannan wato kada a shaɗu an fitar ko kada a shaɗu garata yake cewa hakika nakan halarci yaƙi nakan je wajen yaƙi a gani al-sha'awa'a yaƙin ko wadda take mai yawan reshe ba wai yaƙin da za a yi waje ɗaya an ce a ce an gama ba ko a yi wakati ɗaya a ce an gama in an ce garatu sha'awa'u to ana nufin yaƙi mai yawan reshe ba yaƙin da za a yi yanzu a gama ba in an yi ci gaba za a in an yi a nan can ma zuwa za a yi ita ce garatu sha'awa'u kenan garatu sha'awa'u mace kuma in an kira mace sha'awa'u shi kuma ana nufin mai yawan reshe ke ita wato wajen dangin uwarta tana akwai manyan mutane wajen dangin ubanta ma akwai manyan mutane da ita ce sha'awa'u kenan sha'awa mai yawan mai manyan mutane a duk rassan danginta da wajen uwa da wajen uba in namiji ne za a ce sha'awa'u ash'a za a ce haka ash'a za a ce tahmiluni jarda'u alhali doki godiya mai gajeren gashi tana ɗauke da ni ma'arokatun lihiyoyi wadda take marashiyan nama a kuncinta nan kuncinta bata tara nama ba laraba suna cewa in ka ga doki nan kuncinsa fuskarsa ta cika da nama wannan dokin ba zai gudu ba ko ba zai nagarta ba yanzu nan zai gajiya ya riga ya huta ya riga ya huta kenan ma'arubatun nahiyoyi sarhubu wadda take sau doguwa mai tsawo kad ashadu kad wannan tattaka sirri ce kad wannan ta takasiri ce za mu ji ma'anonin kad nan gaba kaɗan ko ne ta mata na cikin harufa da ta sun zo musu harafi biyu kad ashhadu gara ta sha'awa a tahmiluni tahmiluni din nan ne matsayinsa jumlan nan jumlar tahmiluni hali ce tunda ita ta zo bayan ma'arifa hali ce قد أشهد غارة الشعراء تحملني جرداء معروقة لهيين سرهوب kaga ma'arifatun da yana duk da cewa an rafa su ga ma'arifa amma bai samu tarihi ba saboda sifa ce saboda sifa ce shi yasa ya zo na ati ga nikira saboda bai samu tarihi ba duk da cewa an rafa shi ga ma'arifa a wannan bakin kenan ko ne ne ta shi ko kada sau da wani lokacin sai a ga kamar ga kasida da tayi a kawo shahidi to amma sai ka yi misalan kamar baiti na farko yanzu kamar ba baiti na farko na bana su'adu za ta yi a kawo shi shahidi a nan a su idan sun tashi kawo shahidin a gane kamar a nan da ake faɗa da ake faɗan rarrabi na biyu na ita arura ta farko ita ce a wadda take mahabuna amma rarrabin kuma ya zama makaduri to za a kawo shahidin da yake a shi shahidin ba wani jihafi da ya shiga sai wannan yana zama kada da kada ashadu za ka ga mustafa ilin ne garata za ka ga fa'ilin ne ba ya zo fa'ilin ba sha'awa a ta mustafa ilin suna ba mustafa ilin ko mustafa ilin ba a'a ta lilimi lilimi shi ne fa'ilin jarada uma'a مستفعل عروقة فاعل لهيين سر مستفعل كيف قصيدة بيت نفرق قصيدة بعنا السؤال يا كبتك أكون تبعنا بذهاتي تشبره بانت سؤال دفتا fa'ilin haɗu ya shiga a zarin ya shiga kenan banda ga shi kuma da mai an yi tasiri ta fi ila ta arurar an mai da ita kamar tarar da saboda zara tasiri isu na arurar ya zo fa'alin a maimakon ya zo fa'ilin ya zo fa'alin to wannan kenan sai ta fi gaya shi na an faɗa cewa babu basir yana da arurai guda uku ta farkon ita tana da rai biyu ne kawai ba ta irin shi arurar sau da take mahabuna ta zo fa'ilun to tana da rarrabe guda biyu da wanda yake kamata fa'ilun shi ne na farko da rarrabin kuma da yake makadu'i fa'ilun ya koma fa'il sai a mai da shi fa'ilun to sai a rura ta biyu a rura ta biyu ita ce wadda take majzu'a wato aka yi wa baharin jazmi a maimakon mustafilin fa'ilun mustafilin fa'ilun mustafilin fa'ilun mustafilin fa'ilun sai da mustafilin fa'ilun mustafilin mustafilin fa'ilun mustafilin to ita wannan harurar tana da rarrabai har guda uku rarbanta guda uku ne na farko akwai rarbanta wanda yake aka yi wata zini mustafilin din aka kara masa harafi ya koma mustafilan shi ne ne zuwa gare shi da yake hayyalat hayyalat ishara ne ga shahidin wannan shi ne faɗin mawaƙi wato faɗin murakisu da yake cewa inna inna zamamna alama hayyalat inna zamamna alama hayyalat inna sai zamamna zal da nini guda biyu sai nini sai albaki ala ala harafin jara ma ma mausuliya ce hayyalat ha'i a ƙarami mai ruwa da ya da nan da ta guje inna zauna alama hayyalat shadari na farko kenan sa'adubun zaidin wa amrun min tamim sa'adubun zaidin da sun da aini sun da alkafa da dal sai ba da nu'ara sai zaira da ya da dal zaidin wa amrun wawi da aini da nuni da ra da kuma wani wawo wa amrun min tamim min arafin gaira tamim ta da nuni da ra da ni'ara إنا زممنا على ما حيلت سعد بن زيد وأمر من تميم إنا زمم إنا زمم مستفئل ما على فائل ما حيلت مستفئل سعد بن زيد سعد بن زيد مستفئل جن وعم فائل irin min tamim irin min tamim mustaf'ilan a wannan kenan wato a rarbin da yake muzayyani wanda shi ne rarbi na farko na ita wannan arurar wadda take mazzu'a wannan arurar mazzu'a ce amma kuma da aka mata jaz'un ta cika ba a yi mata komai ba bayan jaz'un jaz'un dai kawai aka samu wato inna haƙiƙa mu zaman na ba mu so ba mun yi zargi alama hayyalat sa'ad ibn zaid bisa abin da sa'ad ibn zaid suka riya wa suka riya wa amru da banu amru min tamim daga banu tamim sa'ad ibn zaid din sunan kabila ce daga kabilan banu tamim haka nan su amru din banu amru kabila ce daga kabilan banu tamim yake to amma irin wannan shirye-shirye nasu da yadda suke ɗaukar lamura mu bai mana daidai ba sune inna zamanna ala ma hayyala sa'ad ibn zaid wa amr min tamim to sai mu sake mai ta ko ta arura ta zo ta wannan rarraba ita ce arura wadda take majzu'a wadda yake ta zo ba a taɓa ta ba an faɗi rarbanta guda biyu sauraron rabi na uku rarbanta na uku shi ne aka faɗa a nan wato wanda yake ya zo daidai da ita ya zo mustafilin ya zo mustafilin shi ma yadda arura take mustafilin shi ma ya zo mustafilin shi ne ya nuna zuwa gare shi da yake hukufi hukufi ishara ne zuwa gare shi shi ne faɗin mawaƙi ma za hukufi ala raba'in hala muhu launikin darisin musta'ajini ma ma mini da alif ma mini da alif za zal da alifi kenan wukufi wawi da kafi da wau sai kuma fa zaya na za wukufi ala ala rada'in rada ba da aini khala ha da ha karami mai ruwa da kuma labalif ma za wukufi ala rada'in khala karshen ne isra'i na farko kenan muhu muhu laulikin ne da hatsa ɗin mai ruwa sai nan sai yau sai wani nan ɗin sai kafo muhu laulikin darisin dan da alif da ra da sun musta'ajini musta'ajini ne ne da sun da ta da aini an ba ta alif kafa sai ji jin sabe sai ne ara musta'ajini ma za ku kofi ala rab'in halal مخلوق دارس مستعجل ماذا وقوع مستفعل في على فاعل رزق هلا مستفعل مخلوق مستفعل دارس فاعل مستعجل هو فاعل شيخ رزق يعزو دي دي ضرورة wannan shi ne rabi na uku na ita wannan arura mun samu rabi biyar kenan ko arura ta farko tana da guda biyu ta kuma arura ta uku tana da guda ta biyu tana da guda uku sai ta ƙarshe to wato ba za a kofi menene zai sa in ce sai na tsaya ma ala rabi a kan gida hala da yake yawo funta an gama da shi mahulaulike ya rushe ya yi daidai da ƙasa ya rushe gaba ɗaya kusa zamowa daidai da ƙasa darisin ya tsoke musta azumi ga shi kuma ba iya ba da amsa ba kowa a wajen da mai ake zai ba da amsa to ne zai sa in tsaya a wajen me zai sa in tsaya a wajen ta iya zama abin da yake nufi kenan cewa yana inkari ne ga kansa tsayawar tasa ta yi kuma ya zamo a abin da yake nufi na fahimta tsayawar da nake a wajen ba wai don gidan ba ne ina tuna wanda suka zauna ne a wajen ba wani ta ya zama yana nufin haka ne cewa tsayawar da nake a wajen ba wai don duban gidan ba ne a wannan gidan bai kai matsayin a kalle shi ba tunda ya ma gama rushewa ga sababbin gine-gine ba sai a kalle su ba to amma kuma tuna waɗanda suka zauna a wajen tuna waɗanda suka zauna a wajen shi ke sawa har in je in tsaya بساكنها نعم لقد صدقوا بساكنها زكت كالداره لذكر وكان أراها كل شيء وما وما هو بالديار شققنا قبل قلبي ولكن حب من سكن الديار أمر على الديار ديار سلماء وقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شققنا قلبي ولكن حب من سكن الديار ta ya zama wannan ma'ana ta biyu yake nufi kenan ta ya zama waccan ta farko yake nufi ma za a kofi a larar in hala nukula walikin darisin musta'ajin sai mai ta baita musta'ajin amsa ya koma daidai ko ya koma daidai ba amsa yake bayarwa ba sai mu yi ta kuma da muke cewa ba mu na biyu ne a wannan na wannan arora domin na farko shi ne wanda yake muzayyani sai kuma wannan wanda yake musulha sai kuma wanda yake magabin shi ne na uku shi za a yi gobe na siyarwa na inda na yi a dukkan yau na salasa ibadan alwadi sai shi ne na uku ita dai a rura ta biyu tana da rarrabai uku ne a rura ta farko tana da rarrabai biyu a rura ta uku ko tana da rarrabe guda ɗaya ne kawai sai ya sa a ruran na baharin guda uku ne rarraban kuma guda shida ne sai ya tafi a rura ta biyu ta baharin basir ita ce wadda take wa majizu'a wadda aka yi gaso an yi rarbanta guda biyu sai rarrabe na uku shi ne wato ya kawo wato rarrabin da yake makaɗuri rarrabe wanda yake makaɗuri mustafilin ta koma mustafil mustafil shi ya sa da sai ya zama mustafilin fa'ilin mustafilin mustafilin fa'ilin mustafil shahidinsa shi ne ya nuni zuwa gare shi da ya ce fasiru fasiru wato shi ne faɗin mawaƙi da ke siru ma'an innama ni adukum siru ma'an innama ni adukum yau masalata baɗannin wadi siru ma'an sun da ya dara da wau sai alif sai kuma ma'an yini da aini da alif innama innama alif da ni da ni da alif da ke innama ni a dukun ni ne da ya da aini da alif dan sai kafi sai ni yara rashin misra'il na farko kenan fi rumahan innama ni a dukun yawma salasa yawma yawma sai alif da lam kuma sai ta sai lamalif sai wata can sai alif baki sai alhamza يوم الثلاثاء بدل الواد بدل بعد دام سهم بنو أرى سيكون على دلم سيو سي ألف سي دل سي أرى سيروا عن إنما ميعادكم يوم الثلاثاء بدل الواد سيروا معا مستفئل إنما فائل ميعادكم مستفئل يوم الصلاة مستفئل سائبت فائل من الوادي مستفئل رغب مكدوء يمكن سيروا معا كنت gaba da tafiya gaba da innama ni adukum inda aka yi alkawari da ku yau salata a ranar talata cewa za a gamu baɗin ruwadi a tsakiyar fili a tsakiyar fili tun wannan shi wato sha'i'alar biyu na karshe ne ita wannan arura sai kuma arura ta uku kenan sai arura ta uku a sai mai ta wannan mai tuku ita ce wadda take mazu'a kuma makaduwa ta zo mustaqilin kuma aka yi kaɗan ta kuma mustaqilin sai a rada ita mafi'ilin kenan wadda ita wannan arura tana da rarrabe guda daya shi ne wato daidai da ita shi ne nuna zuwa gare shi da cewa kada hayyazal bila kada hayyazal bila wato ishara zuwa faɗin mawaƙi ma hayyaza shauka ni a dalali ma hayyaza shauka na ce ni ne da alibbaƙi sai ha babba da ya da jin ma hayyaza shauka alib da nan da shi da yau da ƙaf ma hayyaza shauka ni a dalali arhat ifaran ka wahayin wahi arhat alif da rabi hasa ne sai ta arhat kifaran kafi da fa da alif sai ra sai wani alifin ka wahayi da kafi da wau da ha karami da ha karami da ya sai alwahi alif da lan da wau da alif da ha karami da ya ما هيج الشوق من أدوال أرهد إفارا كوحي الواهي ما هيج مستقل شوق من فائل أدلال مستقل wanda za a zo da shi maf'ulu arahat kifa mustaqilun arahat kifa mustaqilun rankawa fa'ilun min wahi mustaqil wanda shi ma za a mai da shi maf'ulu wanda ita ce a arura ta karshe wadda dama rabinta guda ɗaya ne shi ya sa mun gama aruran guda uku kenan da rarba yanzu abin da ya rage mana shi ne sanin hablu an sanin jihafofin da suke iya zuwa a wannan bahari wanda shi ne za mu tashi a ƙasar kifin ta halin zalafi hin fazukutu to a sashi magani za ka shi mu kada ala ma hayyaja shauka min adalali ne kan wannan kufafe wannan kufafe kan sun motsa bege kwarai ga su dai kufafe ne ba ginannu ba ne sun rushe amma kuma sun motsa bege a rahar kifaran ga su ta zama fakwalli kamar hayin wahi kamar rubutu mai rubutu sun zama kamar rubutu rubutu ne kawai aka yi in ba ka lura kwarai ba ba za ka gane ma cewa wajen an taɓa gida ba in ba ka tsaya ka lura kwarai ba ba ma za ka gane cewa an taɓa yin gida a wajen ba amma kuma ga su sun motsa doge tare da haka tuna waɗanda aka wanda suka zauna a wajen ya sa wato doge ya motsa ma hayyaja shauka min adlali arhad kifaran ka wahayin wahi ai sai ne makka ranar ma makaɗoyi domin arura ta uku kenan ta wannan bahari arura ta uku kenan ta wannan bahari shi hayyaja din ina fa'ilan sai hayyaja ma hayyaja shauka ina fa'ilansa yake kan ne to ya koma ba kan ma ya koma ba ai a zahiri yake a fili yake ba a mustatiri ba ne min adallali shi ne fa'ila an ƙara min ne kawai an ƙara min ne fa'ilan an ƙara masa min ne to ita kuma akwai jimloli guda biyu a cikin wannan baitin wanda kowanne za a iya cewa yana da mahalli a lirabi ina suke ne mahallin kowace daya a cikinsu da wace jumla da wace jumla ce a nan ma hayyaje shoganin adalali arhad kifaran ka wahayin wahi arhad kifaran ne matsayinta to mau nasba saboda zama wata a hali ce kuwa ina sabul halin koyaushe in ka gamu da hali za ka nemi abu biyu da sahibul hali da kuma amilin halin ina amil wanda ya nasarce shi akwai kuma sahibul hali wanda shi ne ya koma kansa to kama nan an ce arhat farin hali ne to ina sahibul halin ina kuma amilin abdullahi shi ne ai shi koyaushe hali abinda ke nasarsa ko da zama fi'ili shi ne mafi yawa ko abinda yake dauke da ma'anar fi'ili amma ai suna kawai suna in ba a dauki ma'anar fi'ili ba ai baya nasara yana yin rafa ade eh sahibul hali shi ne adalali to ai kuma gashi ni kira ko وكيرا فو غالبا باتا ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يحسس أو يدل الله بمثل أو مراهيه wanne a har kifaran daga to lati ne na adalali amma ta bi lafazi kenan ta bi mahalli mai tunda a ta zama a mahallin rafa'a ko ta zama a mahallin rafa ta iya bin a lafazin ba wai ba za ta iya bin lafazin ba a iya cewa a mahallin jarra take na ati ne na adalali ta bi shi a lafazi amma ta iya bin sa kuma a mahalli tunda dai alimin adalali din fa'ili ne fa'ili ne ehem fa'ili ne to wacce ce jumla ta biyu an samu jumla ta farko wadda ta yi a mahallin rafa take saboda na atin marfu'i ne in kuma an dubi lafazi a iya cewa a mahallin jarra take to wacce ce jumla ta biyu hayyajar shauƙa ne matsayinta hayyajar shauƙa ita ce ƙwarai ta biyu ne matsayinta to sila sila masu ne ta da mahalli al-irabi cewa aka ko duk jimlolin guda biyu suna da mahalli al-irabi ma ba mausuliya ba ce ma hayyaja shauqa min adlali arhab kifaran ka wahayi wahi ne matsayinta eh rafa mahallin rafa take saboda eh to wani malamai da yawa suka ce jumla ba ta zuwa mubtada akwai da wanda suka ce ta iya zuwa din wanda an ce haka shine ya zama jumlolin da suke a mahallin rafa ake cewa guda tara ne dayar shi ne wadda ta zo a guda shida an yi ittifaqi to guda uku da sabani daya daga cikin shi ne jumla jumla da za a ce ko mubtada ce da kuma wadda za a ce ko fa'il ko kuma ya tar ko kuma na ibn fa'il shi yasa ai wannan a fili yake ma ne matsayin ma to a dangane da irabi wannan dangane da ma'ana ne mubtada ce to ina labarin hayyaza shauka ai shi ne labarin marfu'a ce jumla ce a mahallin rafa'a saboda cewa labarin mubtada ce ko ma hayyaza shauka min adallani ma mubtada ne a mahallin rafa'a hayyaza shauka a mahallin labari a mahallin labari ne a mahallin rafa'a ita ma take to sai eh min adlali fa'ilin hayyaza ne hayyaza shauka min adallani shine jumlar gaba ɗaya take a mahallin rafa'a eh saboda adalmin adalali shi ne fa'ilin hayyaza sai ka kuma mafulinsa hayyaza yana da fa'ili yana da mafuli za su kudu sun zo to an ƙara min ana ƙara min ana ƙara min a fa'ili ko a mafuli ma za a ni min a hadin kawai cewa ma za a ni min a hadin ka yi takidin korewar kenan ma za a ni min a hadin za a iya karawa ko a laba ko a mubtada ma min kullin ahadin kama min kullin ahadin an hadiyin min ahadin din ai mubtada ne ko min kun kuma shi ne labarin jari da wajen shi ne labarin amma aka kara min din isa isa ita min min din za'ida ce ba ta da ba ta da rataya da komi inda an ce harafin jaira wanda yake za'idi baya rataya da komai ko wanda kulle harfin min hurufin jari ta allubin wasu saba'an fadari harafin jarra wanda yake za'idi ba shi da mahalli ba shi da rataya da komai ba ya rataya da komai amma in ba za'idi ba ne to za a ce ya rataya da fili ya bi dalilin gururi wa in ta hakiki wa harfin jari labud da lil mazrufi in ta hakiki وأعرف الجار من التألق بالفعل أو ما قد هوى معناه وزائد الكل قد استثناه كله فهل من خالق غير الإله لا دم ارتباطي فكما عندك تقول هل من خالق هل من خالق غير الله يرزقكم أكوي قراءة غير الله أكوي غير الله idan ce gairin lafi ya bi lafazi idan ce gairin lafi kuma ya bi mahalli domin ya iya bin lafazi ya iya bin mahalli yana to wannan kenan sai wannan zana kishin ka zubtumi a sahi makani za ka washe bukar ala ta hikibar ta halin zana kishin ka zubtumi a sahi makani za ka washe bukar ala ta hikibar ta halin zana kishin ka zubtumi a sahi makani za ka washe bukar ala sai ne gaba da ko dan wannan baharin guda shida ya rage ne ya rage ne duk zahafofin da suka iya zuwa a wannan baharin na farko dai akwai zahafin da ake kira habalu wanda shi ne shafe na biyu sakin a to yakan zo a wannan baharin baharin nan ta filolinsa guda biyu wanda ake maimaita su har sau hudu kowace ɗaya ana maimaita ta har sau hudu to kowace a ciki ta fara da sababu hafif ne